بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو الحميس daren juma'a biyar ga watan rabi'in al-awwal shekara ta 1442 bayan jira annabi alaihi salatu wasalam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan goma shekara ta dubu biyu da ashirin miladiya idan ba a manta ba muna cikin wannan littafi na abu abdallah muhammad bin ismail al-bukhari al-adab al-mufrad mun tsaya darasi na sittin da bakwai za mu tashi darasi na sittin da takwas insha Allah ta'ala hadisi na babi na ɗari uku da uku hadisi na ɗari hudu da hadisi na ɗari bakwai da ashirin da tara mala yake babu manta a wazanin jihadil bala babin da yake magana akan wato jarrabawa wanda yake magana akan wanda ya nemi tsari a bisa jarrabawa da take da naci wadda za ta nace mutum kaga ya shiga wata larura kuma ya ɗau lokaci yana ta fama da wannan larura to shine ne yadda za a nemi tsari daga irin wannan wato a ta'awud min jahadil bala da wato a jaraba da ta dage ta makale ko ta nace bata tafi ba حدثنا عمر بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثني مجاهد عن عبد الله بن عمرو عن كربوة عبد الله بن عمرو بن عاص قال يتي يقول رجل ذاك دي متين yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala thumma yaskut fa idza qala zalika falyaqul illa bala'an fihi ala yace zaka ji mutun yana cewa Allahumma inni a'udhu bika min jahdil bala ya ubangiji ina neman tsari a gare ka min jahdil bala daga jarrabawa mai naci mai dagewa ta naci kai ta fama shekara da shekaru ta wato ta ki tafiya sun ma yaskut abdullahi da abu dan asu yace sai ka ji mutum yayi wannan addu'ar yayi shiru fa idza qala zalik to idan mutum ya faɗa haka fa ya kul kamata bai kamata ya shiru bai ƙara sa ya ce illa bala'an fihi ala amma banda jaraba da take da akwai ɗaukaka a cikinta wata dalilin da Allah madaukakin sarki zai ɗaukaka darajarka kamata ya mutum zai wannan addu'ar ya ƙarasa da wannan illa bala'an fihi ala amma banda jarrabawa mai nashin da za ta janyo mutum ɗaukaka hadisi ne kuma sahihul isnad kamar yadda malamai wato suka inganta shi حدثنا محمد بن سلام قال حدثنا سفيان بن عيينة عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم lallai annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi kana yata'awwadu min jahdil bala ya kasance yana neman tsari daga jarrabawa ne naci wa darki shaqa da riskar rashin arziki shaqawa kenan rashin arziki shine wa darki shaqa da riskar rashin arziki sannan sai ce wa shamatatil a'da' da kuma dariyar abokan gaba eh ko farin ciki da za ga wani jaraba ta same ka yana ta murna to da farin ciki ko dariya su rika dariya cewa to Allah kana neman tsari a gurin Allah madaukakin sarki kada Allah ya sa abokan gabanka ko wanda suke kiyayya da kai su rika farin ciki dangane da abin da ya same ka na jarrabawa wasu ilqaba shi kuma wannan ba a cewa da mummunan hukunci a abinda ake faɗa wato da mummunan sakamakon hukunci shine fassarar da malamai suka ce daidai da mummunan sakamako na hukunci saboda me ka dangana wa Allah madaukakin sarki magana ta ladabi kaga ya annabi alaihi salatu wasallam ya zo addu'a yana cewa alkhairu fi yadayka wa sharru laysa ilayka wannan shine ladabi alkhairu fi yadayka wa sharru laysa ilayka da kuma misalin da muka aka bayar a cikin ayar suratul maryam amma safinatu fa kanat li masakina يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل س- سفينة غصبا kaga mahallu jari shine amma safinatu yace amma wannan jirgin ruwan fa kanat li masakin ya'maluna fil bahr na wasu talakawa ne da suke aiki a gefen ruwa sai yace fa arastu ana aibaha annabi kidir yace sai nayi nufin in lalata wannan jirgin ba hannu shahid nan zaka jawo layi fa arastu ana aiba amma can gaba da yace wa ammal jidaru fa kana li gulamaini yatimaini fil madinati wa kana tahtahu kanzun lahuma wa kana abuhuma salihan fa arada rabbuka me za bai ce fa arastu kun gane yawa fa arada rabbuka an yabluga ashiddahuma saboda gurin guri ne na daidai da za a dangana wa Allah madaukakin sarki babu wani aibu amma nan kula jirgin ruwa sai ki danganawa Allah madaukakin sarki sai ya ce fa aratu wa na aibaha sai na yi nufin kula amma can fa arada rabbuka an yabluga a ce dau ma ai kaga ayyukan ka kalla duk shi yayi shi ya je gyara wato katangar amma da yazo da yake aikin kirki ne a fili kowa zai gani duka shi na kirki ne amma kowa zai ganshi a fili sai ya ce sai ubangijin ke yi nufin wato su girma wa yastakhri zaka zahu ma rahmatan min rabbi to shi za ka ce alkhairu fi yadayka wa sharru laysa ilayka shi ma nan ka zo sai ka ce wa su'il qada da mummunan sakamako na hukunci shi ma na hadisin kamar yadda wato kuka ganshi hadisi ne ingantacce yana da inganci kwarai da gaske na'am sai ma da yace babun kawai babun babun bi za mu ji nan gaba kamata ya ce ya kawo shi a ƙarƙashin babun gaba amma sai kawai ya ce babu a hadisin ai abuwan gashi nan bai matsallake na gani sai ya ce babu man haka kalamun rajulin inda al-itab babun da yake magana babi na ɗari uku da hudu kenan babun da yake magana akan man haka kalamun rajul wanda ya kwaikwayi maganar wani wanda ya kwaikwayi maganar wani wani yana magana sai ka kwaikwayi shi inda littafi yayin da ake mafaɗa an zuwa ne wani faɗa sai ka kwaikwayi irin yanayin yadda aka yi wato faɗa حدثنا عبد الله بن ابي بكر shine as-sakan bin al-fadl kenan Abu Abdurrahman eh wanda an ce ya rasu ne a Jumada al-Ula shekara ta 200 da 24 farai kuwa shi wannan bawan Allah da muka biyo yanzu Abdullahi bin Abi Bakr wa Muslim nahwahu qala da Imam Muslim kwatan kwatan hadisin qala suka ce haddathana al-Aswad bin Shayban shine Abu Shayban shi ma suka ne yana cikin bayan Allah masu yawan bauta ga Allah maɗaukakin sarki yana cikin sau da haka wanda shi ne wanda aka ce yana yin yana yin me ake kiransa yana yin aikin hajji a kan taguwarsa yana zuwa duk lokacin ya zo zai ɗau guzurinsa ya ɗau wato kayan kayan aikinsa ya tafi sannan wannan taguwar da zai tafi da ita a cikin guzurinsa nonon da yake tatsa har ya je aikin hajji shi wannan abu shaiban din da muka faɗa domin idan yadda yake yi wato idan ya je ya da zango ya tattatsi nonon ta sai sake ta a daji ta yi a cikin ciyawa in ta yi kiwo sai kuma hawa in ya kuma hawa ya tafi haka yake har ya dawo shine abu shaiban bayan Allah kenan to shi ne yake cewa ana abi nawfal bin abi akrab an karbo daga abi nawfal ibn abi akrab sunansa muslim wasu suka ce a umar bin muslim sunansa amma shi uba sai yake cewa sunansa muawiya bin amru yace domin na kasance ina zuwa gurinsa ni da amru bin al'ala ni masa tambaya akan fiqh sannan ya ba mu amsa sannan shi abu amur bin al'ala sai ya tambaya a kan nahau larabci ya ce mun sha zuwa gurinsa sannan ya yi ruwaya daga nana aisha da abdullahi dan umar allah ya kara musu yadda to shi abu akrab din shine mahaifin abu naufal wasu malamai suka ce a kakansa ne domin sunansa kuwailu ibni budayr ko ko wasu kuma suka ce uwai sunansa yana cikin mutanen maka daga baya ya koma ya zauna a a can basra dan iraki kenan to shine ya kawo yake cewa anna abahu ta'ala nabiyyi sallallahu alaihi wa sallam an saumi mahaifinsa ya yi wa annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi tambaya dangane da azumi azumin nafila faƙala sai annabi ya ce da shi sun yawman min kulli shahar kaga kowanne wata an bi azumi za ka yi karka yin guda ɗaya a wata duk wata ka yi azumi ɗaya kowanne wata kuntu sai na ce bi abi an ta wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansar ka ya ma'aikin Allah zidni ya ma'aikin Allah ni guda ɗaya ya mun yawa ya mun kaɗan kai ƙara mun ɗaya a wata ya masa kaɗan a ƙara masa kala sai ya ce zidni zidni ya kuma ce a ƙara mun a ƙara mun to sai annabi ya ce da shi sun yau bai ni to duk wata kai guda biyu duk wata kai biyu ne kulli shahadin a kowanne wata kuntu sai na ce bi abi anta wa ummi mahaifina da mahaifiyata su zama fansar ka ya ma'aikin Allah sai ya ce fa inni azidu qawiyya yace ina da ƙarfi gaskiya ina da ƙarfi lafiyayye ne ni fakala sai ce in ni ajidu ni kawiyan ya kuma cewa ina da lafiya in ni ajidu ni kawiyan sai da ya faɗa haka sau uku cewa shi yana da ƙarfi a ƙara ba fa afhama sai annabi ya shiru ai fa sakata sai ya shiru hatta zanantu annahu lan da ni shi sahabin yace wallahi sai da nayi tsammani nayi zaton annabi ba zai ƙara mun ba saboda yayi mai shiru bai kula shi ba ya rabu da shi sun makala sannan yace da shi sun talatan min kulli shahari yace to shi kenan daga yanzu tarka yin azumi guda uku a kowanne wata ayyamul biyu ya isa sha uku sha hudu sha biyar ya ishe ka kaga ai hadisin Abdullahi bin Amr bin al-As mahaifinsa ne da ya je gidan ya kalli matarsa ya ga yanayin ta baiwa Allah mai kirki mai nagarta amma ta yi complain akan mijinta kullum ibada yi azumi sallar dare ba shi da lokacinta shine ta ga shi ma abin da ya ga aka sai kai karar dan gurin Annabi alaihi salatu wasalam sai Annabi ya kira shi ya tambaye shi sai ya ce ba ai ga yadda yake yanayin ibadarsa sai ya ce addinin nan da ni na zo da shi kuma ga yadda nake ka ko bai kamata ka wuce annabuwa yawa yace ga yanda nake yi asumi yawman wa afsiru yawman yace yawman fa yawman ne annabi ya gaya mara haka da ya dage yana so a bai ibada da kwari lokacin bayan annabi ya bar duniya ya manyanta sai da yazo yana regretin yana cewa ina ma ya dauki shawarar da annabi ya bai domin shi addini ana so ka yi shi ne ka dau abin da zaka iya har tsuban ka ya kama ka har tsuba yanzu idan ka ce ya ka dau irin ta sai babu ahmad da za a ce ba imamu ahmad zai tashi yi sallar nafila raka ɗari uku ɗari uku in ka ɗauko wannan kai ma ka san ruwan dafa kanka ka ɗebo walla ba kwancicin ba za ka iya ba gwara ka samu raka a biyar kullum ka yi da ce ka yi ka ka daina ka yi raka a arba'in wannan daren ba za ka kuma ba sai ba sai baɗi za a baka ladanka ba ladanka yana nan na wanda kai iya wannan amma baka sani cewa da ka ɗauki wanda za ka iya kullum kai raka a biyu ko uku shafa'i da wuturinka kullum ka kai shi tsakiyar dare ko ƙarshen dare kullum ko rashin lafiya ka kwanta sai Allah ya ce a cigaba da baka lada idan ka yi tafiya tun da mutum ya yi tafiya ba kowace nafila ake yi ba sai a ce a cigaba da rubuta mar a cigaba da baki to amfanin wato togewa kenan mutum wato ya dage ya rika yin aikin da zai ɗore ba wanda zai yi da gaiwa ba zai kowa wasu ya baɗi to kaga abin da ya faɗa kenan abin da ake bukata idan mutum ya wuce wannan to sai dai ya ya wato siyamu dawud ba wani azumi da ya wuce na siyamu dawud kuma a azumin nafila yau kai gobe ka huta yau gobe a huta yau kai gobe ka huta shikenan wannan shine abin da ya kamata mu kalla na'am na'am kamar ya babu link Mm. to bari an canza hausar don ku gane misali inda litafi yayin da ake zargin sa akan wani abu shi ma babu shi ne ai inda al'itab ai shi ne zargi ana zargin ka da abin da ya zo da shi misali wajen hausa ta fito ta zama hausa mai yan jiza na ce muku yayin da ake masa fada amma inda litafi yayin da ake zargin sa da wani abu yanzu ya fita to tunda ka ga ana zargin sa ya zo ne ya kawo wata matsala da wato ake jin ba zai dore ba kun fahimta da kyau ko a nan ne abin zargin nan ne abin zargin ibada ga ibadar da ake so kai kai kuma kana so lallai sai an kara ba to zargin da ake masa shine na haka muku da matsalar sai hadisin yawwa sai hadisin na Abdullahi dan Amr dan As cewa kaga kai ne yazo daga baya abin ya ishe shi ba ya yi kyau babu to sai ce babu kawai a cikin karatun shi kuma za mu gane babun me حدثنا أبو محمد قال حدثنا عبد الوارث عن واسل مولى أبي عيينة قال حدثني خالد بن عرفدة خالد ابن عرفدة تابعي ne amma babban tabi'i ibn Ibban ya ambato shi a cikin waɗanda suke wato rikat an gane ku eh domin shi yana cewa shi kuma abu hatim yana cewa majhuli ne domin bai san wani mai suna khalid ibn ibn arfada ba sai dai sahabi kawai to sun samu wannan sabanin to shine yake cewa an ta nafiya an karbo daga dalaha dan nafi an jabir bin abdullahi kala an karbo daga jabir bin abdullahi Allah ya kara masa yadda kala yace kunna ma rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam mun kasance tare da annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi wartafa atrihun kabisa sai wata iska mai wari ta taso mun tunatu mai karni a cikinta karni na ware kalmomin ne don don ku bambanta wanda take da karni a cikinta faqala sai annabi yace atadruna ma hadihi shin kun san mecece wannan mecece wannan iskar da ta taso kamar sun ce ga ya mana ya ma'aikin Allah sai ce hadi rihul ladina yaztabuna almu'minin wannan warin ko karnin iskar mutanen da suke gulmar mu'minai mu'minai ce irin karnin iskar mutanen da suke gulmar mu'minai ce sai iska ta ɗebo ta ta ɗebo muku warin don ku ji bayan imam al-bukhari imam ahmad ba ya fitar da wannan imam al-hafiz ibn hajar al-asqalani yana cewa isnaduhu hasan yace hadisi ne wanda yake kyakkyawa mai kyau to kaga nan hadisin shi za na ce gaba wato babun da zai zo a gaba kamata ya ce hadisin ya fada amma ba za mu bi hadisi na kusa da shi حدثنا مسدد قال حدثنا فضيل بن عياض Fudail ibn Iyad yana cikin bayin Allah da ake cewa wato zahidi ne mutum ne mai kudin duniyar gaske eh sannan yana cikin a lokacin sa mutanen da ake kiransa shuyukul haram manyan malamai da suke zama a harami kwarai kuwa sannan malamai da yawa sun yarda da cewa wato malami ne na gaske نعم to shi ne yake cewa an Sulaiman an abi Sufyan bin Jabir kala hajat rihun muntina wata iska wato mai karni ta taso wata iska mai karni ta kada ala ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zamanin annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi yace inna nasan min almunafiqin lallai wasu mutane cikin munafukai ya ga tabu na saminal musulmin suna can suna gulmar wasu mutane cikin musulmai shi sa iskan nan ta taso fa ba aka hadi fa bu'isat hadi rihu lidhalik dalilin haka aka taso da wannan iskar wai ne gulma shine babu ayar gaba za ta kuma gaya gaya mana ga babi ta a gaba saboda haka dalilin ta ta wannan iskar mai karni dalilin wasu mutane ne da suke yin gulma wasu musulmai mu je gaba حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني معاوية بن صالح عن كثير بن الحارث عن القاسم بن عبد الرحمن الشامي سمعت ابن أم عبد وأي ابن أم عبد أكلات التكم ده مكي أبايا ونسعدين ابن أم عبد وأي ابن أم عبد يا سلام إيه بن مسعود بارك الله فيك shi ummu abdin din mahaifiyarsa to sai annabi yake gaya mana haka ibnu ummi abdi shine abdullahi dan mas'ud wato na ji abdullahi dan mas'ud ya kuli yana cewa maniftu manif fima indahu duk wanda aka yi gulma a gabansa indahu mu'minin duk wanda aka yi gulma wani mu'mini yana gurin bai bar gurin ba duk wanda aka yi to sai ya ce fanasarahu sai ya taimaki mai gulmar ana gulmar wani mumini a gurin sai ka taimaki mai gulmar to sai ya ce sai ya ce ba jazawun lawu am jazawun lawu biya khairan Allah madaukakin sarki wato sai ya taimaki wanda ake gulma a kansa kai misali kuna zaune yanzu kai da murtala sai ake magana wani baya nan sai kake cewa gaskiya ba haka akai ba ka kare wancan da ake gulmata sa to shine annabi alaihi salatu wasallam yace jazahu Allahu biha khairan fid dunya wal akhirah sakamakon hakan da kai ka bashi kariya Allah zai saka ba da alkhairi duniya da lahira wa man tiba indahu mu'minun wanda aka gulman mu'mini ko yana gurin shi kuma falam yansu baka taimaka mu'minin ba sai ka tsaya kana sauraro ko da baka yi magana ba iya sauraro kawai kai jazahu Allahu biya fi dunya wal akhirati sharra sakamakon jin da kai kawai sai an baka an saka ma sharri duniya da lahira domin za a baka zunubin abin da kai tun daga duniya kuma za ka fara girba wa idza ra'aita alladhina yakhuduna fi ayatina fa'arid anhum hatta yakhudu fi hadithin ghairi sai ce wa in ma yunsiyannaka shaytan fala taq'ud ba'da dhikra ma al-qawmi zalimin shine ka'ida idan ka zo suna kutsawa cikin mutuncin wani suna gulmar wani domin abin da ake kira da gulmar shine kawai ka faɗi abin da mutum yake da shi zikiru a taka bi ma ya karahuhu shine gulma na eh ai aya to ya zaka yi shi za da kawo aya ya zaka da ayar Allah madaukakin sarki ya ce ka bar gurin baka ji rashin jin daɗi kawai bar gurin kawai bar gurin shine ka'ida hakan malam ma kana faɗa ne akan abin da yake na gaskiya na to yanzu maganar gulma ma ballantana in ba haka bane ya zama kuma bautan bautanin azim da Allah ya ce da annabi ya ce da za a ɗauko ɗan ƙanƙani a ɗiga a teku sai ya ɓata shi saboda muninsa a gurin Allah to da haka gulma kenan gulma shi ne kaga ai safiya ta zo wuce da na aisha ta ce ya rasulullah kalli safiya mai jiki annabi yace kin yi gulmata kuma mai jikin ce yace gulmata kike yace ya rasulullah ai haka take sai yace ai da ba haka take wai kin mata kaji annabi ya hana saboda haka wannan shi ne ka gaya wa mutum abin da yake da shi wanda in ya ji ba zai ji daɗi ba shi ne gulma na wanda bai da shi kuma kage wanda Allah ya faɗa a suratul nur hadha buhtanun azim ya'idukum Allah an ta'udu li mithlihi abada saboda haka shi kuma kage annabi yace da za a dau don kankani a diga a teku sai ya bata shi da wari saboda munin sa shi da wato kamar yadda na gaya wasu dazu cewa shi fa ciki idan mutum ya fahimci rayuwa ba dan abinci kawai aka yi shi ba ka ya kamata ka fahimci cewa kowace irin magana da kulli makamin makal akwai gurin da za a ajiye ta a yi ma shaida kyakkyawa da cewa kai ba ka gulma wannan shaida ce sosai saboda haka ba daidai ba ne da za ka ga wasu sun mai da abin sana'a wani za ka ko gurin ka yi in bai ba a yi magana wani wuri to ba daidai ba ne ya kamata a yi ma wannan shaida cewa kai ba ka gulma sai dai magana da za a yi ta gyara wani ka karɓar gyara abin gyaran ka je a gyara shi amma ba za a zauna a kai da mutum ba ba kyau to shi ne yake cewa to duk wanda ya buje wannan wa man takama ahadun luqmata sharri ba wani mutum da zai tsawo loma ɗaya ta sharri ya loma da ita min iftiyadi mu'minin ta hanyar wato cin naman mu'mini sai ce in kala bihi ma ya alam idan har mutum ya faɗa abin da ya sani ne akan bawa idan mutum ya faɗa abin da ya sani ne wato akan bawan ya yi wannan abin faƙari kitabahu to ya yi gulmasa shine bayanin da dai muku yanzu idan yana da shi abin da ka faɗa amma in ya ji ba zai ji daɗi ba ka faɗa baya nan to ka yi gulmasa ko ya zo wucewa ka faɗa gulma kenan wa in kana bihi bima la ya'lam in ko ka faɗa abin da bai san hawa ba bai san sauka ba sai annabi yace fa qad ba hatta hu kai masa kiri kage da bature yake cewa allegation kai masa kage ka kaga masa wani abu kuma Allah ba zai bari ba ko shakka babu domin al-buhtan shine al-istira innal ladina yaftaruna ala allahi alkadiba aliftira shine fabrication kawai ka kirke ƙarya ka kirkiro abu ka dangana wa mutum to duk wanda yayi wannan kuwa ba za su haɗu da Allah salim alim ba kuma irin wannan laifukan Allah ba ya yafe su fa domin haƙƙin wani ne haƙƙin wani ne je ka yi ƙarya Allah ya yafe ba amma ka yi gulman wani Allah ya ki yafewa domin haƙƙin wani ne Allah ya kiyaye mu malam yace babi na ɗari uku da shida to bara ku ji abin da yace babu ligibati shi za ba su sharhi suka ce ai kamata ai wancan babu a kashi karkashin nan domin duk abin da muka yi bayani yanzu a babun kawai to akan giba akai haka ne to sai yace babu ligibati babun da yake magana akan giba wa qaulin lahi ta'ala da fada Allah madaukakin sarki wala yabtabba adukum ba'da kada sashin ku ya rika gulmar sashi man nan malaka nan ma alaika haka suke cewa wai man nan malaka nan ma alaika duk wanda ya kama gulmace zai je ya taka wallahi a wani gurin shi ne suke cewa he who tells you about me he also tells me about you aida kenan eh man nan malaka nan ma alaika duk wanda ya zo ya kama gulman wani shi za alhassan ibn ali da wani ya zo ya ce mar ai kaza kaza kaza ya ce wani ya ce ba kaza sai ya ce kai ne kake tambayar da yake nan a an zama maganar ne kai shiru ai idan mutum yana magana ma ya ji shiru zai ɗauka cewa baka gamsu wata kila ya katse amma kai da aka yi maganar kai ne kace sannan da ya tashi ƙure wani sai ya tashi ya sai da ya gama gaya mar ai ya ce ma kaza ya ce kaza sai ya rike hannunsa ya ce zo ka raka ni suna zuwa sai ya sallama da shi ya ce mai mai ta abin da kace haka yake mai akwai wani da zani ba wa Allah ba ba za wani sa ala zambi da ali yana nan da ransa wallahi shi ma an kai ba gulma irin wannan zai ja ka gurin yace mai mai ta abin da ka sai ka zauna lafiya amma mutane maza ka ga namiji ya zama kamar mace da an magana yace ga ya bar ake ba za su kyale ka ka huta ban ka tsaya jin gulma sai ka kunnuwanka kawai ka ba Allah duk wanda zai je bayan idan ka yi magana ka to ka wuce shi haka ne in dai bayan idan ka yi ta yi magana ka to ka wuce shi zai zama kusa ba to bai kamata wanda ka wuce kuma ka dawo ba domin idan idan wato ka tsaya bibiyar masu hauki a gefe to za a yi nisa da tafiya kana kula wanda ya sa kansa gaba baya kula kowa da wanda ya tsaya yana kula jama'a a hanya ko shakka babu tafiyar su ba za ta zama ɗaya ba to shine wannan ثم يأتي حدثنا النضر قال حدثنا أبو العوام عبد العزيز بن ربيع الباهلي شيني ابن ربيع البصري كان قال يتي حدثنا أبو الزبير محمد عن جابر بن عبد الله قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم mun kasance tare da annabi tsira da aminci Allah ya tabbata a gare shi fa ata ala qabrai sai annabi alaihi salatu wassalam wato kaga a wata ruwayar da kuka ji annabi ji ji za ku yi an ce marran nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam bi ha'idin min haydani ko ko kuma min haydanil madina aw makka akwai ruwayar da ta zo a haka annabi alaihi salatu wassalam ya a wata ruwayar haka tace nan kuma wato annabi alaihi salatu wasalam ya je wucewa ta wajen wani kabari yu'azzabu sahibahuma ana azabtar da na cikin kabarin su biyu ina ba su azaba kabari ƙarya ce shi da wani ya rubuta na ce to Allah ya kai ka sa gani ba zai je ba me ya wani abun ja wai ya rubuta a social media wai azaba kabari ƙarya ce sai na ce to ai za ka je Allah ya kai ka za ka gani shine kawai Allah ya sauke zamani ne ya zo idan mutum da ya taka tsantsan ba sai wasu faran da imani eh daga safa kafin dare sun zuban ma da shi Allah ya kiyaye mu ya tsara imanin mu to sai ya ce yu'azzabu sahibahuma ana azabtar da ma'abota kabarin kaga ba a faɗi sunan su ba me yasa me za ku iya fahimta kuma an san su me yasa ba a faɗa ba da kyau saboda kar a yi fabiha abin nan na ji wasu matasa wato abin yana ɗaure mun kai yadda al'awari ya kama ina mamaki suna zuwa karantukan mu ba na yi amma na ji sun zauna na zo karɓar wani abu da zan karɓa a gurin kawai suna ta magana wai yanayin da ake ciki a ƙasar nan kawai da manyan jagorori da malamai suke zagi wai a kan da yasa malamai ba za su fito su faɗi gaskiya ba kaza kaza kaza ban yi musu magana ba sai wani yace malam ai abu sai nace kaga nace ku problem din ku yanzu da ka zo yanzu kai a matsayin ku na matasa yanzu kuna zaman mukokin da ba gawa kun ce balawai ba sa gaya wa shugabanni gaskiya ba sa faɗa har aka kama sunan wani malami daga cikin malaman manyan malaman garin nan cewa gashi nan a gwamnati da ka san da waye kawai fantamin suke cewa gashi nan kaza kaza sun ce wallahi wallahi ku ji tsoron Allah lokacin da bawan Allah nan zai je faɗa ko zai faɗa sai ya kira ku haka aka yi da malam gumi malam gumi ka karanta waya ya san ka ji sannan na cewa ba malamin da in ya gani gaban sa yake faduwa irin gumi amma lokacin sa ga alaji can zai iya faɗa a lokacin wannan zamun nan zagin sa aka rike cewa sun shiga gwamnati ba ta gaya malamai gaskiya amma da bayan ya mutu takaddun da aka ɗebo a gidan Saddauna kawai wanda gumi ya rika rubutawa Saddauna ba za su irgu ba wanda yana gaya bar ka ji tsoron Allah ka yi kaza ka bar kaza ai an ka kawo wannan a cikin waya aisan ka karanta da kyau lokacin da wasu suka tuce shi a karatu yana karatu cewa malam ba ku gaya mu sai in za mu gaya musu sai mun kira ku ai shi ne wannan idan nasiha za a yi sai in kira ka ni da kai idan yanzu kai laifi a nan yanzu a matsayin ka na abba to idan ne ba a tallan laifin kai ba kamata in kira ka mu da kai ya kamata sai ka fi daukan ta a matsayin nasiha ko amma da zarar na fito na ce ka yi kaza kai kaza to za ka ga gaskiya ce amma za ka yi ba wahalar dauka in ma ba a isa a kai da talitin ba to abubuwan da mutane ba sa fahimta kenan wallahi al'azim akwai lokacin da wata matsala ta taso ana ta wani surutu sai na kira ɗaya daga cikin manyan man na kira da tamansur a kan wata matsala ba zan faɗi matsalar ba cewa ana cewa kaza kaza kaza wallahi azim bayanin da ya min ko wallahi shi da sai ka tausaya masa ana zaluntar mutane za su zo wato ka gama abubuwan ka nan ka sha wahala a duniya an maka wata ka je lahira ka mutu da haƙƙin jama'a domin ka ga mutum haƙin waɗansu waɗanda ba wallahi tallahi shi ne na tausaya masa bayanin da har rikodin ne da na yi rikodin bayan nan ina so in tura wani gurum da muke ciki sai na kuma kiransa na ce akar makallahu bayanin da muka yi ɗazu fa na yi rikodin zan sa wani gurum saboda kodo sai ya ce mun to a malam yusuf ba hana ta sawa zan ba amma akwai kalma ɗaya wadda ta shafi wani shugaba da ya faɗa yace ba na so ka faɗi wannan ka saka wannan ya ji in ya ji ba zai ji daɗi ba yace amma za ka iya cire gurin ka sa sai nace to malam na fata ma gaba ɗaya shi na gudu rashin adalcin da ya cike wa mutane yana yawa Allah yanzu kwanaki sai da ne waya akan matsalar ganin wata da wasu suka rika zagi kawai mutum ya ce koshi ya ce wa sarkin musulman nan kaza ne wallahi in ka koma ka bibi matsalar sai ka tausaya masa babu wata matsala da sarkin musulmi ya taba cewa an ga wata da kansa bai taba ba wallahi bai taba ba duk abin da za a yi ya tura wa malamai su suke daddalewa su kuma malamai sun zartar da zai yi to irin wayannan abubuwan ne hatta matsala irin wannan yanzu za a kira ya sai ji a tambaye shi a matsayin ku na ɗan majalisun musaddin umar in zai gaya ma wani abin sai kanka ya ɗaure saboda wanda suke zuwa karatun wani zai iya tuhumarsa to sai kuwa duk wannan karatun da zai je ɓata lokaci ya ɗauko abu yayi kaza ya kaza a cikin za a samu wasu wannan za su koma gefe su ne shi da kaza haka al'ummar mu take sai na ce musu yanzu idan kun gama rushe malamai su waye malaman sai ku koma koyarwa kawai ku haka ne kun ce kaza kaza wai kowa koyar da su ku ne yanzu masu hangen nesa ku koma ko kuma ku daina zuwa karatun su ka koma ka koya wa kanka haka al'ummar mu za ta tafi nace otun ba da babban koyin malami ne a kiristanci kun taba jin wani kirista yana zagin sa dan Allah ai ai da yawan ma'aikata ne kuma kuna da wada ana wa ta yana zagin sa ba ta yi shekul islam ne a kiristanci amma wa ta yana zagin sa to to saboda haka ya kamata mu yi hankali mu zama muna da nutsuwa ko kungiya ce za a lokon ku an ku za a zo a sa mutane a cikin wanda za a ɗauko masu hankali a ce kawai masu kula da vigilanti wasu za su koma gefe su rika sukar wanda ya ji hajjince yana wani abu har su sa ya karye ya mace ya daina ba haka ake yi ba ɗabi'ar mu kenan ɗabi'ar mu kenan saboda haka wannan ɗabi'ar da zaran mutane sun zo sun raina iyaye an raina shugabanni an raina malamai to al'umma ta lalace wai ka rika to a'a idan ka ce ba za ka faɗa gaskiya to kai da ka san gaskiyar wahala kaka faɗa ko da annabi ya ce ba za a hannun kun munkaran da malamai ake ba yanzu malam umar ya janyo ta ba da malamai ake a cikin a gaya mun sadarar da take malami kai ne za ba za ka fito ka faɗa ba to shine to irin wayannan abubuwan ne ne kulli maqamin maqam to kun ga yadda musulunci yake da aka zo an san sunan su ba amma sai aka ki faɗa wanda ya zo fudari a tsaye zamanin annabi alaihi salatu wasalam an san waye amma aka ki gaya muku sunansa saboda ba sunan ne abin kallo ba so ake kawai ku ɗau darasin da yawa ba dole ne yanzu dan wato zan yi wa wani nasiha sai na gaya muku cewa wani kaza ba ba dole ba ne ba ku da wannan hurumin wanda ake wa fito na fito shine wanda baya kunyar Allah da manzansa yana baya kunyar bayyana saban ya mujahara ko kayi kayi ya ki ji sai ka faɗa eh yana ci wanda ba a ji ba su tazallam wastajiz wastafti hadir wa arid bi da'atan fisal mujahir eh wanda yake bayyana zalunci karara an yi an yi nasiya ya ki ji yana tafajjudi da zaluncin to in kai maganar sa ba kai ji ba sa ba sai wanda ake so a nemi agaji a kansa zai zo ya zalunci mutane sai da Allah ka zo ka ce wani ne zai zalunce ni ka faɗi sunansa jibarsa kai amma ya halatta domin zalunta ka ne ko wanda yake tallan kamar LGBTQ din nan tallan masu yan lesbian din nan yan yawa sun zo suna lesbian gay bisexual transgender kwa duwa na abubuwan yana fito ƙurƙuru ya talla a media an kafa sunansa ba kai jibarsa ba da wanda yake tallan bid'a karara baya kunyar boye ta shine malam mai bugiyatul muslimin ya kawo yace tazallam wastajib wastafti hajja wa arad bid'atan fisqal mujahid ce wa'annan su ba ta ce wanda ake cewa an yi gibu yawa yawa haka ai wannan shi a nan ne ma ka ce ya halatta masu ko exaggeration kai kai tsarin jikini don ka shirya ka ce wani kai ko ma baka gamin ba ka zo ka ce wani ne ya turo ka cewa ya ce da Allah kai hakuri ya gane kuran sai wannan ya halatta sosai ai gurin sulhu so ake a samu da tsatsan mutum ba wanda zai tsaya ba kan wa'uwar gami ba wanda zai shirya din wannan ya halatta gaskiya ma wannan magana tana da kyau sosai da sosai amma ku gane ku fahimta da kyau cewa idan za ka yi wa mutum nasiha ba dole ne sai ka fito ka faɗi sunansa ba eh ba dole ne yanzu dan na sami ciyaman din municipal ni da shi mun yi magana sai na zo na gaya muku ba kwarai kuwa ai akwai wannan ciyaman typical example zan ba ku ina da alaka dai da wani abu wani surutu yayi yawa ba na so in shiga wannan abun wallahi gurin sa naje hakkin ku ne na zo na ce na zauna da ciyaman na ce maka kaza kuma yanzu ko mutum ɗari ya gani yanzu in na ce ina ganin sa zai domin ya san ba shi laifiyar ɗinsa nake so ba ni abin da ya kawo da matsala ce ta gyaran kai to sai ka zo ka faɗa sai ya zama fabiha kenan ya zama fabiha sai da haka nasiha baya buƙatar lallai sai ka gaya wa mutane wai sai mutane ce wai ba a faɗa Allah ya sauke to kun ga yadda addini ya koyar cewa wayannan bayin Allah da aka yi magana a kansu an san su domin azaba ake musu a kabari fadin sunan su kamar tozar tashi ne sai aka ki fada to shine hadisin yake cewa wato um fata alaka burayni wa azabu sahibahuma fa qala sai yace innahuma la yu'azzabani fi kabiri waɗannan fa da kuke gani a cikin kabarin nan ba ana azabtar da su bane fi kabirin abu ta wani babban laifi da suka yi ariya wasu eh a wanda suka fassara wannan ariya wasu ko kuma laisa shaqu alaihi ma tarkuhu wa litinabi anhu abin da suka yi din nan ba ba abu ne da zai gagara su daina ba kun ga ma'ana ta biyu ku karo ta uku ai ana ba da banoni da yawa kun yi shiru ba ana azabtar da su bane sai dan wani abu mafi girma a wanda suke riyawa ba sai wa zunubin da su a riyawarsu suna ganin bai taka kara ya karya ba sannan kuma ma'anar da na kara muku cewa ba zai wahala bari ba domin za mu zo mu ji su ba wani mai wahala sai mai mala haris ba ana halartar da su bane akan wani babban abu babban abu shine na ce ariyawarsu domin ai kabira ce ko malam zahabi ya kawo ya lissafo su a cikin manyan zunubai na'am na'am eh eh fi kabirin kawai eh shi ma zaman kansa yake na fahimce ka shi ma wannan kalmar zaman kanta take to kaga to sai yace fa qala sai yace innahu ma la wa bala wa bala kaga nafi nafi ne kenan me kenan da Hausa bala ai ba haka bane innahu la kabirun suna riya cewa ba babban laifi bane amma babban laifi ne saboda yana cikin kabira hammajin masha'in binamin la yadkhul jannata namam duk wani abu da aka ce ba za a shiga aljanna a kansa ba ko aka yi inuwa ko aka nisan da mutum ko za a yi haji ai kabira ce haka ne yawa to sai aka ce wa bala ina ba haka bane ai babban laifi bane babban laifi ne to bara mu ji wannan laifi ne kuma sai ce amma a haduhu ba sai daga cikin su fakana yartabu nasa yana ya kasance yana gulmar mutane ba shi da aiki sai gulma in ya zauna ya ce wani kaga wani wancan shagon da ya bude ba ba san inda ya samu kuɗin ba ina ruwanka ba haka da al'adar ba hauji take ba sai a ce an ga ya bude shagon ta ina ya samu kuɗin ya canza babur wai sana'ar da yake haka kawai ba wani ba dangi iya ba da baba sai a ce ka canza babur sana'ar da kake yi ina ruwansa gulmati an gane ko wa amma al-akharu shi kwadayin fa kana la yata'azza min al-bawl kaga wata ruwayar la yatanazzahu ko yawwa baya tsarkakuwa la yastanzihu kai baya tsarkakuwa daga me wato daga ah, daga daga daga bawali fada abi jaridatin sai annabi ya sa aka kawo masa zangarniya wannan ne ganyen a jiki ta ce jarida wanda an yi fitire za ga ta yi kamar bulala sai yasa aka kawo makita doguwa raɗi matin ɗanya au bi jarida ta yi ko kuma aka kawo masa guda biyu shi wannan zangarniyar faka sarahu ba sai tsaga su wane mutum sun ma'amara bi kulli kasratin sannan sai umarni da kowanne tsagi na cewa wato wa gurisat ala qabrin aka dasa shi a jikin kabari kun ga a ruwayar da ta zo cewa an ciro guda biyu kuma an tsatsaga su sai aka ce an sa ɗaya wajen kai ɗaya wajen kafa kowanne mutum ɗaya wanda aka nuna kuma guda ɗaya ne guda ɗaya ne aka raba biyu aka sa wannan ɗaya wannan ɗaya ba wani iskali yawwa فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم sai annabi alaihi salatu wasallam yace innahu sayuhawwanu min azabihima yadda sha'anin yake shine za a sauƙaƙa musu za a sauƙaƙa yi musu azaba su waɗannan bayin Allah waɗanda suke da annamimi ko mai gulma da kuma wanda yake wato baya tsaftata daga tsarki za a tsaftata musu to sai ya ce ma kana ta raɗu ba ta yi mutukar wannan wannan wato ɗanyen zangarniyar sadabino ba ta bushe ba wato tsayawar azabar shi ne har zuwa zuwa lokacin da ne wannan ganyen dabino ko zangarniyar za ta bushe alfarmar da annabi ya roƙa musu gurin Allah kenan ko albarkatar annabi da suka samu kenan awulam aulam taibata ko kuma malam taibata mutukar ba su bushe ba in dai suna nan a danyen su to za a kai musu ne za a ta sauƙaƙa musu to shine abin tambaya za a ga wasu yanzu an yi mutuwa suna turowa su sa shine malaman hadisi suka ce shin ya halatta yanzu an yi mutuwa ka turo ka sa wani kai ma na tabarukan bi ne tabarukan biman ai annabi ya faɗi illa na cewa malam yayi bata kai ma zaka ga mai kace mutukar bai bushe ba kai ma wahayi aka yi ma kenan yawa ai ni yanzu malam Musa an je maka wata daga ka ce ka ga ma jira to zargi ne zai kawo ni waye ga ya ma azaba ake ma shi annabi ga ya masa ake cewa azaba ake mutu ka fahimta da kyau ko shi ne abin tambayar shi sa malaman hadisi su ibn hajar da suka zo bayani suka ce ba wanda ya sa ka domin can wahayi akai kuma ba ta ba taba jin su sai na abokan suna tirowa su soka wani ba domin wayan san gaya wa annabi akai cewa azaba ake musu kai ya gaya ma yanzu azaba ake wannan tsakani da Allah shi addini ba a so ka wuce annabi wa yaqifa inda amrihi wa nahyihi ne so ake ka tsaya inda aka umarce ka kaga wani zai ga abin kamar mai kyau ne zuciyarsa ta raya mai cewa shi ba bari ya ciro ya sa amma inda misalin yake sama da shekara ɗari takwas ɗari tara baya sai ba da suka yi bayani suka ce in ka ciro kasa za a tume ka da cewa kai wa ya gaya ba azaba ake ba shi annabi ya faɗa duk kamar duk makamantar ba sa a kowa ba sai su yace su ma azaba ake musu yace wannan za a sauƙaƙa musu dalilin wannan abin da na ciro na sa mutukar bai bushe ba kai yanzu ka ciro ka sa a dan uwana gaskiya ba zan ji daɗi ba domin zan tambaye ka cewa kai wa ya gaya ma azaba yake ma sannan albarkar hannun annabi da ya take da taka komai na asal din annabi gaba ɗayansa ne albarka ce kai fa annabin ya yi ba wani shanyewa ake idan ya tofar da ya wuce ake kai ma shi kenan yanzu in kai ba wani sai mu sha ebola mu sha corona virus kenan ba wanda ya sa ka to shi ne matakan da ya kamata shi addini abu ne mai sauki in ka tsaya ka fahimce shi amma inda tunanin ka za kai to za a yi ta samun matsala da kai gaskiya ka ce ina ganin kaza kaza to za a yi ta samun matsala kuma ba za a yi rigima da kai wa idan ka fahimci addini kawai ka tsaya inda aka umarce ka yawa ya alama daban alama ai kaga dutse yake dauka a sa ko kuma ka sa wannan itacen ne dan alama ba komai tambayar ta yi fa- fa'ida amma ba da yana neman azaba ba dan alama ya halatta zuro ka saka wannan ba komai amma saboda ana yi masa azaba wa ya gaya ba yawwa Allah ya za mu dace to wannan hadisin banda bukari a da wurin tabarani imamu ahmad duk sun fitar da shi da- ga amma daga a- a ruwayar abi bakarata su kuma a tasu ruwayar abi bakarata ne ruwayar hadisi ne kuma ingantacce حدثنا ابن آم، نمير كو نمير ابن نمير محمد بن عبد الله بن نمير كان الحمداني اي shine sunansa duka ne sosai kamar yadda malamin suke faɗa domin Imam Ahmad yana cikin wato yana girmama shi kwarai da gaske dan yana cewa shine huwa duratul iraq eh jigo ne na ma- malaman iraki haka Imam Ahmad yake ma wannan kirarin sannan ana cewa mutum ne nabila mai hankalin gaske ya tara ilimi sosai da fahimta sannan mutum ne mai gudun duniya eh domin Ahmad ibn Sinan yana cewa duk mutanen malaman Kufa yace a zamanin ni ban ga wanda ya fi shi falala ba ya rasa a karni na farko farkon karni na uku shekara ta 234 eh a watan Sha'aban a wannan shekarar ya rasu to shine yake cewa qala haddathani abi qala haddathana isma'il an qais qala kana amru bin al-as mahaifin abdullahi dan amru dan as kenan ya kasance yasiru ma'a nafarin yasiru ma'a nafarin min ashabi yana tafiya tare da wani ayar mutane daga cikin almajiransa ne nafar mutum nawa zuwa nawa ba zan tuno muku aya wai sarafna ilayka nafar nafaran min al-jinn yastami'una al-qur'an qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinn da fasarorin da malamai suka yi me nafar uku zuwa goma to me usba kenan ba za dauko wani hadu usbatun minku su kuma usba fa usba wani hada usba ai kun san adadin su inna habana la fi dalalin mubin na faru bai kai goma ba na daga uku zuwa tara shine bid'a ko bid'a sinin ta kai magana na ثم نفر من الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن tawaga ko sai dabara ku kai mun tawaga ai su ma su ma din tawaga ce. amma suna fara a larabci ba larabci ka duba ku dubo cewa adadin zai nake ku rike adadin cewa usba idan aka zo ana faɗar adadi daga kaza zuwa kaza kuma ba ku na ku hasken makarantar assignment zuwa sati mai zuwa sai mu ji nawa kuka dubo daga kaza zuwa kaza shine usba na farin shi ma daga kaza zuwa kaza ya kamata a rike to sai ya ce um, famar ala baglin mayyitin sai zo wucewa wato ala baglin mayyitin a a bisa wata alfadara wadda take matacciya kadin ta faka ta kumbura mushe kenan mushen alfadara a ƙasa kawai sun zo wucewa amru bin al-as shi da yan tawagarsa sun zo wucewa kawai suka ga wannan fakala sai ce wallahi na rantse da Allah la an ya'kula ko ya kila ahadukum min hada hatta yamla abadanahu yace a ce a samu ɗayan ku ya samu wannan mushen alfadaran ya fi har sai cikinsa ya cika da wannan mushen khairun shi ya fa alkhairi a gare shi min an ya'kula lahma muslimin da ya ci naman musulmi gware ɗau mushen nan ya cika cikinsa da shi in ji amur bin al'as ya gaya mu ya ce wallahi mutum ya zo ya samu mushen nan ya zauna ya ci shi ya fa alkhairi a gare shi da ya zauna ya ci naman musulmi garin tafaha ko shi ne ni ma na faɗa cewa kamar ala bagulin bayyutin garin tafaha sai ya shuɗe ya zo wucewa ta wajen wata alfadara wanda take muji ɗarin ta faka ta kumbura na fassara ai fakala sai yace wallahi la an yakula ahadukum min hadha wato mutum ya ci naman wa ɗaya daga cikin ku ya ci naman wannan hatta la abadana wa ya cika cikin sa khairun min an yakula lahma muslimin shi ya fa alkhairi a gare shi da ya ci naman musulmi shine abin da aka gaya mana Allah ya kiyaye mu babul gibati lil mayyit babun da yake magana akan gibar mutum musulmi gibar mutum ya rage minti biyar sai a gaya mana wala umar babun da yake magana akan gibar mutum musulmi حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا محمد بن سلمة محمد ابن سلمة aka ce shi ma wato sika ne yana da falala kwarai da gaske sosai al-asadi al-makki wanda aka ce yana ya alabina da yake cewa yana cikin mafi wato hankalin mutane kuma da hadda ibnu ma'in yace mutum ne sika sannan sufyan sauri yana mutukar kaunar sa kwarai da gaske yawa to shine yake cewa an abi abdurrahim an zaid bin abi unaysa an abi zubair eh أنا عبد الرحمن بن الهبهاب الدوسي عبد الرحمن ابن الهبهاب الدوسي شنو ولا